أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai suna alburhan fi tajwidil qur'an watan garkuwa alburhan shine garkuwa kul hatu burhanakum ko in kuntum sadiqin sheath a garkuwa shine ma'anan alburhan watan wannan littafi garkuwa ne wajen koyon ilimin tajwidi kenan idan ka koya abin da ke cikin littafin nan ka'idojin tajwidi ke ciki to insha Allah sun tala zaka samu wani garkuwa wanda zai baka dama ka iya karanta alkur'ani kamar yadda Allah ya saukar da kuma wata kariya ta musamman daga kurakurai insha Allah matashin karatun shine al-isti'aza ku duba da kyau ba a cewa al-isti'aza sai dai ali al-isti'aza hamzatu waslin ne ba al-isti'aza ba kuskure ne na lugha ali al-isti'aza shine daidai insha Allah hukumu ha hukuncin al-isti'aza wai wajibi ne ko ba wajibi bane malam ya ce hiya mustahabbatun isti'aza mustahabbi ne an so ne a yi wakila wajibatun amma dan su malamai suka ce isti'azan nan wajiba ce inda albada bil qira'a yanda ka za ka fara karatun qur'ani saboda ubangiji Allah ya ce ne wa idza qara'atul qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim idan za karanta alqur'ani to ka nemi tsarin Allah daga shaitan abin nisantarwa daga rahmar Allah mu ban nan ko akwai wani malami ibn sirin shi abin da ya tafi sai ka gama tilawan ne ga baki ɗaya sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim amma nan ya saba ma abinda malamai jumhur suka tafi kai jumhur idan zaka karanta qur'ani ne zaka isti'aza kuma wannan shine mafi daidai in Allah da Allah shine mafi sani wasiqatu hal muhtara zababban sigar isti'aza shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim kamar haka wannan shine daidai lafazin aya kamar yadda malamai suka faɗa malamai sun samu ƙari juna ilimi wai akan wani irin lafazi ne za a karanta su jumhur na ƙurra'u ko mafi yancin gaggagaggan malaman kira'a su sun taba akan a'udhu billahi za a ce haka su imamu ibn galbun suka tafi haka su imamu jahi suka tafi haka su imamu shatubi suka tafi da sauransu ibn jazari ma suka tafi shi yasa imamu shatubi ke cewa wa ma mata silha ba da ta bara ali tanzili habi sai falis afwan ba shi ba idza ma qara'ta alqur'ana takra fasta'id jihanan min ash-shaytani billahi muzdala alama atafi nahli yusran wa in tazillar bika tanzihan falasta mujahala za mu zo insha Allah subhanahu ta'ala idan muka zo fara shatibiya a wata mai zuwa insha Allah to su kuma malamai da suka zo malaman hadisi da suka zo sai suka bibi shin akwai inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga inda isti'aza ga irin isti'azan da za a yi to an duba sai aka samu hadisai guda biyu hadisan nan da'ifai ne amma sai suka malaman hadisi suka samu wani hadisi wanda riwayar Abu Dawud ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi cikin dare zai sallah sai ya karanta a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi to sai malaman hadisi suka ce to wannan za a yi su a su a wajen su sau saboda haka dai babu lamuna fata in ka yi wannan ma yayi in kai wancan ma yayi shi sa shaɗu yake cewa fala ta adu minha basikan wa mudhallila mun bancin nan ko to Allah shine mafi sani saboda haka dai dangane da ayyanantaccen lafazi akan isti'aza malamai sun kare juna ilimi matsala ce khilafiyya kowane ya istihadin su dingin nuna ga irin lafazin da za a yi to Allah saka malamai da alheri saboda haka babu rikici in ni nace zan yi a'udhu billahi minash shaitani rajim kai kuma zaka ce a'udhu billahi samil alim minash shaitani rajim min hamzi wa nafthi wa nafthi babu rikici kar kai kar ai rikici kar ai fada ba mu rikici kan wajiban wajiban sallah bane azumi zakka da haji sai kuma mu zo muna wannan wanda ke isti'azan ma in baka isti'aza baka yi ta karatun ka a rayuwa ma ba ba zunubi kun gane to saboda haka yan uwa mas'alar khilafiya baka isa karin jayar da mutane akan ɗaya ba in dai matukan dai da hujja masu ƙarfi to Allah ka samu dace Allah shine mafi sani wala ha arba'u halat istiaza tana da halaye guda biyu idan ka zo zaka fara karatu dan ka zo za ka yi karatu halatani yujharu bihi biha fihima akwai halaye guda biyu da ake bayyanantar da ita a cikin su wa halatani yusarru biha fihima da halaye guda biyu da ake bay- ake boye ta a cikin su ake boye ta a cikin su fa yajharu biha fa yujharu biha fil mahafil ko kuma fa yajharu biha fil mahafil mai karatu idan ya zo kamar wajen party hafla hafla wurin party in aka ce kai karatun Kur'ani to sai ka bayyana da ita a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka karanta ka haka bayyane mahafil jam'i ne na hafla ko mahfal wata matattara inda mutane suka tattaru za a yi wani fati ko za a yi wani makamancin wannan kun gane ko Ah, kaman kaman inda za a yi bikin yayin ɗalibai haka za a yi hafla hafla khitam ko hafla graduation day graduation ceremony wata alim da kuma karantarwa inda ka zo da karantar da mutane ana son kai isti'aza kai bayyanar kamar malami a cikin aji ko kuma ɗalibi malami ya ayyana da shi ya karantar ko makamancin haka wa yusurru biha wa- wa yus- wa yasurru biha fi salatu al- wal infirad wal infirad sannan mai karatu kuma zai ɓoye ita isti'azan fi salati a cikin sallah in ka zo za ka yi sallah to sai ka ɓoye isti'azan ka yi a ɓoye sannan ka yi a ɓoye da basmala sannan sai ka ci gaba da karatun ka a bayyane walin firar da kuma lokacin da kake kai ɗaya amma dai gaskiya kun gane ko a da wani hali aya dai ta ce maka menene fasta'iz ne to aya bata bata specifying ba a guri kaza ne ko guri kaza ko guri kaza a ko ina ne kawai kai- kai kai isti'azan ka sawa'un gurin bayyane ko boye amma idan ka zo cikin sallah idan kana mazhaban da ba sa bayyanar da basmala ne to ka yi ta a boye abinka sai a zauna lafiya kar ka zo kamar munin Najeriya mu ba mu saba mu liman zai karatu mu ya ce a cikin sallah a'udhu billahi minash shaitanir rajim ballata musamman ma farilla ko to kai kuma sai ka je gurin da su ba sa bayyanarwa sai ka ce da- ala dole kai sai ka bayyanar yan uwa kar ka rikici da mutane abinda ba wajibi bane kar ka ce sai ka kallafa mutane dole sai an bi ka akai matukan shi ma wancan yana da nashi ra'ayin kuma yana da hujjoji mun fahimci wannan ko in ka je gurin da ba a bayyanarwa to ka yi ta a boye abinka ka huta in kuma ka je gurin da suke bayyanarwa saboda mazhaban da suke bi shikenan ka bayyanar kaga an huta an zauna lafiya ko to Allah ka sa mu dace walaha ma albasmalati inda awwalin sura arba'u arba'atu a aujo isti'aza na da fuskoki guda hudu tare da basmala a farkon surorin alkur'ani akwai qat'ul jami yanki su duka watan karaba isti'aza daga basmala sai karaba basmala daga farkon sura ay listi'aza anil basmala ma'ana ka yanke basmala a is karken isti'aza da bas da gabarin basmala wal basmala da kuma yanke karken basmala an anil sura an awali sura a farkon sura in ka zo a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhaqqah misali sai kuma na biyu qat'ul awwal wa wasl athani bil thalith zaka yanke na farko me na farko isti'aza sai ka raba isti'aza sa'annan kuma ka sadar da na biyu da na uku me na biyu da na uku nan na biyu shine basmala sai ka sadar da ita da na uku sura kenan ko misali أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سكن باشي بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون سيكم أكسن وانا وجهين نو كينا وصل الأول بالثاني سادد دنا فرقو دنا بيو مع الوقف عليه تعالى لسيوا كما هكا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيكزا كننفاسا سنسكتاشي ألف لام ميم را sai na hudu kuma wasu jami sadar da su duka ayi listi'aza bil basmala ka sadar da karkan basmala da karkan isti'aza da farkon basmala wa wasu basmala bi awwal sura sannan sai ka kuma ka sadar da karkan basmala da farkon sura kamar haka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه kaga hadis duka to amma wane ne fi wanda ya bi shine katawul jami na farko shine al muqaddam ba don kuma ba saboda manzo sallallahu alaihi wasallam idan ya dauko karatu yana tsayawa ne a karken aya to sunna ne kai ma ka tsaya a karken aya shi yasa limami da zai zo masallaci ya hada basma abun nan fatiha gabaki ɗaya karanta ta a cikin numfashi daya wallahi ba burgiya bane akwai burgi wanda ya fi ne kaɗan baka sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu mun bance wannan ko to Allah ya sa mu dace a sai kuma meni gaba wala hama albasmalati inda awal sur to wannan a farkon surori kenan ma'ana idan na zo zan fara karatun alkur'ani yanzu a farko ko a farkon surori to idan na kammala wannan sura menene ce wala ha bani kulli surati thalathata awjuh wannan kun gana akwai iskali ya kamata ya ce nan bainin sura ta yi ne ya kamata ya ya kamata akwai unwani a gurin a mana kafin ya shiga karatun ai kun ya ce ba wani ha bainin kulli sura ta ne ko mhm jamil jiddan abin da ya kamata ke na asa abin da ya kamata ke na asa walil basmalati ko kuma ya ce babul basmala kawai kamar da ya ce alis ya can to musa ya kama musa shi kowa ya sa da biru na nan ne shukran sai musa albasmala tsakankanin wannan wala ha ne wannan ba wasu basmala bi awali sura sai ka wannan kuma din sai kamar shi full stop domin wala ha duk wanda ya zo wannan lamirin akwai rikici shin lamirin zai koma mai isti'aza ne koko basmala na wala na ku a wala ha ne shi yasa kun gani kai na da ne wannan sai wannan ina son in canja shi a fitar mun da wannan wannan akwai kurakurai gaskiya wannan wancan wanda aka fitar da shi ne shine original copy so irin wannan gashi can gashi can gashi nan dan daga su gani nan dan daga duk da gasu gani can ko? Allah shi kyauta so ya kamata na a sa basmala albasmala a tsakankanin layin number 4 da layi na ƙasa wala haɗin nan sai a sa albasmala a ja layi a gurin ko kuma in ba zai ba a sa dai albasmala ko kuma ka ɗan sa point a gefe nan ku duba a nan gefe ƙarƙashin nan bafo ɗin nan sai ka sa albasmala a guraren nan ƙarƙashin nan bafo sai ka rubuta albasmala saboda zanen ka zo ka gane cewa akwai albasmala a gurin ƙarƙashin nan bafo ka ja layi ma a gurin kawai in ka sa albasmala sai ka ja layi to yanzu ku duba me bambancin na farko da na biyun nan na farko a farkon sura ne in za ka fara karatu wannan kuma ka gama suratul baqara za ka shiga ali imran to yanzu shine ake magana ma'ana ka gama wancan sunan sunan ko za ka shiga wata sura shine za a yi magana yanzu so yanzu kun ga an gama magana kan alistiaza yanzu sai mene yanzu yanzu za a yi magana ne akan basmala wala ha baina kulli suratayn thalathatu awju basmala a tsakankanin suro dukkan surori guda biyu na alkur'ani akwai fuskoki guda uku to shi ma na abin da ya kamata akwai fuskoki guda hudu ne ya kamata a ce salasa min ha ja'iza wa wahid gairu ja'iz ya kai naka nan Mm. dubi a abin da ya kamata kuma din na ce full stop za a sa yawa to walaha nan maskatu damir antecedent na ko abin da lamirin zai koma mishi lahadin nan shin zai koma mai istiyaza ne ko basmala akwai rikici eh ila aka rabi ismi mazkurin amma wani in yazo shi zai fahimci isti'aza ne to kaga akwai kaga akwai matsala so ya kamata ne da yazo din nan sai ya sa full stop a wannan gurin wannan kuskuren masu bugu ne fa masu buga ne su ne in ka je ka dauko ainihin original ina wani nan naka naka haka yake akwai basmala ko ko ko wani hannu ne kai manaka eh to ni akwai wanda da nake da shi shi akwai basmala a gurin tsohon bugu mai kyau na alburhan zaga akwai basmala a gurin to bari mu ci gaba to yanzu na gama wancan nan suran zan shiga wata sura ne za a yi magana yanzu kun gane adalla kuma idan ka dauko descending order ka dauko tun daga sama zuwa ƙasa shine ake magana yanzu to akwai fuskoki guda uku a nan ne kawo amma asali fuskoki guda hudu ne thalatha min hajaiza wa wahid ghairu jaiz mafhum wala ha baina kulli suratin thalathata awjuh tana da fuskoki guda hudu a uku tsakankanin kowace sura guda biyu ita me ce ita basmala din na farko qatul jami yanke su duka suhufi ibrahim wa musa sai ka tsaya kai numfashi sannan sai ka dauka بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى kamar haka mu banci wannan ko ko da yake can wa Musa akwai takalili sai kuma qat'ul awwal wa wasl athani bil thalith yanke na farko ma'ana ka tsaya a karken sura sai ka sai ka numfasa sannan sai ka sadar da karken basmala da farkon sura misali wadkhuli jannati sai ka tsaya ka numfasa sannan sai ka dauka bismillahir rahmanir rahim halataka hadithul ghashiya halataka hadithul ghashiya sai kuma na uku wasulul jami'i sadar da su duka wadkhuli jannati جنتي بسم الله الرحمن الرحيم هلت لا أقسم بهذا البلد كو أوكي تما نجي يا باكو تو zuwa da fajiri ne da badar nake son buga misali so idan sai ka sadar da su duka shi ma wannan kamar yadda muka faɗa wanda ya fi ƙarfi muƙaddam shine qatul jami ka yanke su duka haka karantarwar mazo sallallahu alaihi wasallam take kamar yadda matarsa ta siffanta karatunsa na Kur'ani yana tsayawa ne karken aya yana tsayawa ne karken aya insha Allah ta'ala zamu zo akan wannan littafin zamu kanta zuwa gaba amma sai an gama mallakan waɗannan tukuna wannan littafin al-arba'un al-qur'aniyya al-arba'un al-qur'aniyya hadisi guda 40 akan falalan surorin al-qur'ani da al-qur'ani zamu karanta su insha Allah subhanahu wa ta'ala in Allah yarda wa amma bainal anfali wa bara'a amma fuskokin da ke tsakanin anfal da bara'a falakal waqfu kana da tsayawa kai numfashi inna Allah bi kulli shay'in alim sai ka tsaka numfasa sannan sai ka tashi bara'atun min Allah wa rasuli shine falakal waqfu wasaqtu sai kuma saktu inna Allah bi kulli shay'in إن عليم عليم براءة من الله ورسوله إن الله بكل شيء إن عليم براءة من الله ورسوله إذا كذوكر كم براءة sai ka ɗan yi shiru ɗan kaɗan sannan kuma sai ka ci gaba menene hikiman wannan saktu hikiman saktu shine ka bambance tsakankanin mene tsakankanin inna allaha bi kulli shay'in alim karken amfal da kuma ne farkon bara'a amma wannan wajahin shi ma is applied to any version of qira'a ko wace qira'a kake ko wace ruwaya kake kana da wannan wajahin shi yasa na dan kawo waɗansu ruwayoyi sannan kuma sai mene sai wasu jami ko sai haɗe su duka za kuma ka lura da ikilabi ko inna allaha bi kulli shay'in alimun bara'atun min allahi wa rasuli kamar haka shine wasul jami kamar yadda muka bayani alqata'u shine a dukkan fuskokin nan guda matakan nan guda biyu shi yafi wa amma bainal anfali wa bara'a falakal waqf was sakatu wal wasl ko to ga as'ila nan idan ubangiji Allah kai mu sai mu tashi a kamun nuni sakina wa tanwin insha Allah abinda Allah ya bamu iko dai muka yi daidai Allah ya bamu ladan wanda ne kuskure Allah ya fanta ne kuskure ne bamu ikon gyara subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu